مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to mana cikin littafin raƙon aswab a fasalin da muka fara wancan sati na magana hakikanin sufanci da kuma yadda sufanci ke tsare ɗabi'un al'umma wajen kasta dinga afkawa mutane da cin mutunci da zagi da kuma wasu al'amura makamanta irin wannan to a waya ƙolu shehu mashayikina abubakar a ce abubakar mijin yawa shehin shehunan shehunanmu wato shehu abubakar mijin yawa wanda shi malami ne na su shehu man tijjani malami ne na shehu mala a ciko wanda manya-manyan kuduban nan suka yi karatu gurinsa a cikin littafin sani suna sullam diraya wa miftahi babil wilaya yana cewa izla ta sifu fi ɗariƙi da awa ta mashiyukun bigayar shahidin kawa wato baya inganta mutum ya da awashi ɗan ɗariƙa ne ya hamma ya zama shi shehi ne a cikin ɗariƙar ba tare da wani shahidi mai ƙarfi ba sai ce kaifa ya sihu li zawul talbisi takhlisu ghayr min ura iblisi ya zai yi ga wanda yake bai rikici a cikin al'amuransa ya zama to ya tsare ya tserar da wani daga igiyar nan ta iblis ai ba zai yi ba shi ma kansa iblishin ne am kaifa lil a'raj wa bariri ya rikun wal hamlu fil masiri sai ce ya za a yi ga wanda yake a'raj gurgu ko ko wanda yake makahu ya zamanto ya samu damar kiyada kai mata hawo abin hawa ya zamanto jagoran abin hawar nan makahu ne ai ba zai yi ba ko ko a'a wal hamlu fil masiri ka yadda wanda zai dauke ka ya zama gurgu ne a kaga ba zai yi ba wannan akwai lafin wani shirin mushawwash ba murattabin ba domin gashi ya ce kaifa lil a'raji wa bariri qiyadatun kaga qiyada din labari ne na a'raj ai na barir shi kuma alhamdulillah masiri shi ne labari na araj am kaifa lillazi ga watan nafsu in qabuhu liman arahu nafsu ko ko a'a ya zai yi ga wanda wato a zuciyarsa ta zama ta yaudare shi ta halakar da shi ya zama to ya samu damar in qabuhu liman arahu nafsu ya zama to wanda irin wannan abun ko kuma wani rikici ya bujiro masa ya samu dama wannan ya tsayar da shi to ai shi ma ta kansa yake iblis ya riga ya kewaye shi ya fitar da shi sai ce kaifa li a'ma an yaquda a'ma am kaifa lil jahil fatawatil a'ma shi wani ne yake cewa ya za a yi makahu ya jagoranci makahu ai ba zai yi ba kaga ran gobe ne mu fadi kenan ko yawwa am kaifa lil jahil fatawatil a'ma ko ya ba ya ce jahili ya zo ya bada fatawa a cikin al'ama wato cikin makanta ai ba zai yi ba wa kullu man fi zid dariqa tidda'a yabu'u bil husri wa qubun shana duk mutumin da ya da'awa dariqa ko cewa shi dan dariqa dan dariqa ne ko shi sufi ne ya zama to da'awa ce ba aikin to yabu'u bil husri zai koma da hasara da kuma munanan abubuwa tare da shi Allah ka ce shi yace na'uz billahi min al-khusrani wal khizi wal khizlan wal kufran muna neman tsaron Allah daga al khusran tabewa wal khizi da tabewa da wal khizlan dukan su tabewa ne wal kufran da kuma kafircewa baki ya kaifa yusihu fi uqulin nasi kaunin nisa'i sansu hurrati ya zai yu ya inganta a cikin hankulan mutane a ce mata ne shugabanni wanda su yi ma wata shugabanni masu gadi ai da ma annabi ya faɗa cikin hadisi wanda bukhari ya rawaito hadisin abubakar ko cewa lam yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan to Allah ce kaifa lizil bid'i wal kibasi taqlidu siyas al abbasi ya ba ya samu abocin bid'a da ma abocin iltibasi to jama'a da Allah mu ji wannan magana shehu mutun yawa ne yake magana bid'a an bayyana ko ba wasu yan kwanan nan ba da za su gudu cewa su ne yan yazala su suna rigima da bid'a to wannan gashi dan dariƙa ne yake magana bid'a dan ka gane ba abin da yan yazala suke faɗa cewa dan dariƙa dan bid'a bane wannan kuskure ne ba daidai bane ba ba kuma muna ma da bayani cikakke a cikin sa insha Allah na gaba saboda haka yake cewa kaifa lizil bid'i wal tibasi ya jama'a abokin bid'a da wanda yake da iltibasi da rikici a tare da shi taqliduhu siyasatul abbasi za a rataya masa jagorancin numfarfashin al'umma ko kuma al'umma gaba ɗayan su kaifa liman fi ribqati shaytani tawsiluhu al-ghayr ila rahmani ya ga wanda ya zamanto yana cikin rifka wato yana cikin makaran shedan shedan ya riga ya man rataye a ce wannan mutumin wai shine tawsirul gaira zai sanar da mutane ilar rahman zuwa ga Allah da Allah jama'a mu kalli wannan karatun da kyau yanzu ba ma rasuwar su shehu a ciku ba 1974 an gane ko shi rasuwar shehu mijin yawa shekarun da yawa wata rana shehu man tijjani yana ai malam abdullahi wasu Allah ya kara masa lafiya yana karatu sai ka cewa a yau shekarun wannan karatun kansa ya kai shekara bakwai ita a yau shekarun shehu mijin yawa ya kai shekara saba'in da wani abu da rasuwa sau da shekarun da yawa to amma ga shi na sufanta mana wani shaidani a wannan zamanin namu ɗan tamoyi a ji da kyau ya ce kaifa liman firin ƙata shaidani tausiri hulgaira ilar rahmani ya zai yi ga wanda wato shaidan ya riga ya masa makare sana ta wai zai sadar da mutane zuwa ga Allah ta'ala ai kamar ka san wasa ne Allah ka ce ya kaifa liman buliya bil buhtani da awahu qurbu habaratul mannani yaya ga wanda aka jarrabe shi da al buhtan iran ƙarya idan da da'awar wai shine yana da kusanci ga habaratul mannani wai har ubangiji kaifa liman asarahu hawahu an yusal da gaira ila maulahu yaya ga wanda son zuciyarsa ya zamanto ya ribace shi shi kuma wannan mutumin an yusal da gaira isadar da wani ila maulahu zuwa ga ubangiji kaifa liman gamarhu hubbud duna an yasiya da gaira bi kasatil hana yaya zai yi ga wanda son duniya ya riga ya lullube zuciyarsa a yau shugabanni ko wanda suke da ɗan kuɗaɗe a hannun suka kira su suka ce ga yadda suke so ya masa za a yi wannan shahidai ne mu mun ga haka da yawa to wannan shine zai zo ya shayar da wasu mutane da kasakali wato na soyayya ga Allah da Annabi ai kai ma ka san wasa ne kaifa liman futila bi shahawati tarqiyatil ghayr ila al hadarat yaya ga wanda aka jarrabe shi da shawoyi zai zo ya dinga yin yi wa wasu tarqi yana samun hawa da su zuwa halaran ubangiji kaifa bi mubtalan bi hubbi shuhurati an yuriyal ghayra buruqal buruqal hadarati wa ya ka gani ga wanda aka jarrabe shi da son shura shi kawai sai ke zama mashhuri eh an tabbatar daga shugaban dariƙa na kadariya ka kai ma shugaban kadariya kadariya ne abin ta kai shi to eh ka ce ka daina fita mokili sai maga mokilin ma ya fita da baka da to to ya za a yi wanda ya zama to son shura ya dame shi an yuriyal gaira burukal hadarati yazo ya nuna wani ga hasken halar ubangiji ai ba zai yi ba yake kai taliban takabburin fi kalbihi an yi alamar an yi an yi alamar gairar hukuka rabbihi a yaya ga wanda ya lamanto akwai takabburi takabburanci a cikin zuciyarsa ya lamanto an yi ulimar gairar zai sanar da wani Allah wani sa haƙoƙin ubangiji kaifa liman fawadi qalbihi alhasad an yajziba alghayra li hadratil ahad yaya ga wanda hasada ta zama ta tabbata a cikin zuciyarsa a ce shi zai zo ya janyo wani zuwa harar ubangiji كيف لمن على الهزوز يهجد تخليص قلب من أراه الحسد يا كذا وندا yake hikidi yake bakin ciki a cikin zuciyarsa saboda wani ya samu wani rabo ya zai iya takhalisa kalbi ma kalbi man arahu lasabu idan wani ya tsamar da zuciyar wanda hasara ta bujiro masa to shi ma hasara yake ya zai iya kai ba liman la yaktadi bi sunnati an yazjira la ghayra la fi'l al bid'ati ya wanda baya koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce zai yi tsawa ga wani saboda aikin bid'a da yake kaifa liman hubbu suwasi balihi an yi da gayar kenan a halihi wato yaya ga wanda ya zama to yana son wani Allah a cikin zuciya ta cika masa son wani Allah ba Allah ba wannan mutumin ne zai iya yayewa wani mayafin da ya lullube ma zuciyarsa sai ce hadha allazi zakartu fa hafazanhu wannan abin da na faɗa ka kiyaye shi yace wa kullu man qadda'a fazinu duk wanda ya maka da'awar cewa shi sufi ne ko dan dariga ne ko shi yana kan tafarkin ka ba to fazinu shi take auna shi idh dariqu buniyat wa shuyirat ala qawaid al-usul ujirat domin ta dariga an gina ta kuma an karfafa ginin ta a bisa ka'idoji tubali na asali wanda aka taimaka aka karfafa a cikin ta sai sai idh dariqu al-akhdh bi ihtiyani dan ita dariga shine mutum ya riko da ihtiyani an gane ko min gaira tafridin wala ifradi ba tare da tafridi ba ka zama ka huce iyaka wala ifradi ba kuma kana sako sako ba dole sai ka zama to tsakatsaki ina fatan gani malami san da mana misali na wato wannan abin da aka faɗa wato al-akhdhu bi ihtiyadi shi al-akhdhu bi ihtiyadi misali ka zo ka ajiye kuɗin ka ɗan sababbi ko sai ka samu wani guri kai rami sai ka ajiye kuɗin ka a gurin lokaci yayi zaka dauka sai ka zo kana yin ramin nan da ka haka kawai sai ka ga ai wayannan kuɗi kai ka ajiye dubu ɗaya sai ka ga dubu biyu to shi wanda yake wato mumini abinda zai a gurin kawai sai ce to ai shi dubu ɗaya ya aji ko bari ya ɗauki iya dubu ɗaya sai tafiya sa shi kuma yi ta yaji sai ce to wannan ina ɗauki dubu ɗaya nan ban sani ba ta wace ko ko ta ɗayan ci to don na ba su baki ɗaya to wannan shi ne ihtiyaji an gane ko to sadaka ita dariƙa shine al'akhadhu bi ihtiyaji ruko da ihtiyaji yanzu misali da ai muna kanana muna ji ana cewa dan dariƙa baya cin tsuntuwa baya tsuntuwa ko haka ba amma yanzu gashi da muka je duk mun dudu balta wannan dariƙa mu ba gonar rubutun bayan da ka rubuta wannan abu ashe wai ihtiyadi ne ake koyawa in dai kadan dariƙa ne to ba kai ba bantuwa bare har ta kai ga cin haram amma yau gashi muna da tsaye kuma muna tarjima da muna ta kwakwazo akan neman haramun da a shiga kasuwa ana tarjima a dauko kasu a dauko abin da ba halal ba a mai da shi haram a shiga ayi wannan ayi wannan saboda ka shi sa wajibi mutum ya nemi ilimin fa al'amuran da yake kansa Allah ya sa mu dace li zaka kanat mustaqimatan ala sanan khairul alamin al-mutala yace domin bisa wannan itan da aka faɗa sai dariƙa ta zama to mustaqima madaidaiciya wato ala sanan khairul alamin amsabun tafarkin fiyayyen talakai shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci to wa karkara na karanta fasalul ilmi bil amal wani fasali mai suna al-ilmi wal amal a cikin littafin توفة الأتباع في رد منظومة أولى النزاع وأن شيمان تجاني بن عثمان زنقون بري بري ييتا قطر الله مضجعهم الله يا دنسا ما كنت تنسى فرأيته كأنه يرد على هذا المنتسب بالفعل سينا قال لك سنجري وأنت مورا من الرجل أنا جيكو آئك شيء شيكو داما لقصن ديار سما واحد أنت موري با أنقانيكو وهو قوله رحمه الله وشيني فتنسى إنا شوى هل ما ذكرت من شفوف العلم ليرتقي قدرك عند الكون yana yin rajin ne ga wasu malamai ana jigo kan wasu abubuwa da yake tsakanin su sai ce hal ma zakarta yanzu abin da ka ambata min shufufi ne na daga daukar ilimi liyar ta kika da ruka dan saboda alƙadarin ka ya girma inda alƙawar wajen mutane hatta idza hadarta jam'an nas yuqaddimuka duna malki basi har idan ka zo wajen mutane a dinga gabatar da kai a ce ga malam wannan ya zo ga malam wannan ya zo ba tare da kici ba shehu yake na'am alimna laysa fawqa al-ilmi a'la bi shar'i amalan bil hukmi shehu mun sani ba shakka ba wani abu sama da ilimi amma fa da sharri an gane ko yawa ba abin da yake ilimi amma bi sharri amali sai ya zama to kana da aiki ilimin naka wala yaghurrannaka ilmu ar-rajuli fal jahlu khairun minhu illa min amali ita kada ilimin mutum ya zama ya ruɗe ka domin jahilci ya fi wannan ilimin in dai mutum bai aiki ilimin naka ba wa ma zakartahu min wa ma zakarta min hadisi shahidi yuballighu al-ghaiba anta shahidi sai yake cike raddi ga su wayan yake cewa abin da ka faɗa na cewa a hadisin nan li yuballigi shahidul ga'iba sai to yuballigi ga'iba wato shi wanda yake shahidi wanda ya halarta ya isa wanda wanda bai zo ba to a anta shahidi kaga nan akai wannan abu yace hamalta wutu balligul isaba au ga'ibun au amina sahaba ka dauko abin kana cewa zaka isar da shi ga jama'a au ga'ibun ko wanda yake fakakke au amin hadda cewa amina sahaba fiye da sahabbai sai ta fa hal siwa hadha zuhurul fitani zuhurul fitani tashtumu ashaban nabi lam taf'il wato yanzu wannan abin da kake faɗa kana juya abin ai wannan shine bayyana fitina domin kana zagin sabon manzon Allah ba tare da ka sani ba to jama'a mu kallo na abu shehu yana yana yin raddi ga wasu malamai da suka saba kan abin da yake na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ke cewa yin wannan zagin sabon manzon Allah ne ba tare da sani ba to ba mu duba nan wa amma hadal muntasib amma shi wannan dan tamori faƙar shatama a sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bifi ɗinatihi wa rawiyatihi ya zagi sabon manzon Allah da tunaninsa a hankalcin eh kasa akwai masu shiga wutar da kan yawa kai tsaye ba sai kira ki tawa ka fadi nan sukan yawan alaika hasiba magana ta wuce saboda ka falaita lahu uzurun inda Allah illam yatub bayan uzuri yaron Allah in ba tuba ba na tsawon Allah salama Allah muna roƙon Allah Allah ke kiyaye shi ma kuma muna masa roƙon Allah Allah ya sa kafin ya mutu annan bashin fa ya tuba shikenan wa ma da karta hu min al-ikhlas abinda ka ambace shi cewa a dinga ihlasi jahilta hu ai kai ma ka jahilce shi alayka bil khalas ya zama wajibi gare ka ka nemi ku bata fal qawl wal a'mal wal ikhlas laysa ila Allah laha khalas ai da aiki da magana da kuma abin da yake cikin zuciya ba ta da wato wal ihla da kuma ihlasi laysa ila Allah laha halas ba ta da wani kubuta sai zuwa ga ubangiji illa idza wafaqata sunnata am yakunu fi ilal mustafa li dhaka sai ya zamanto ka dace da sunna ta manzo Allah sallallahu ko kuma ya zamanto ka bauɗe gaba da aikin wato ya zamanto ɗayan biyu in ka dace da sunna falima in baka dace ba to an shiga matsala Allah ka ce mu wa akhiran karshe dai a kula ina cewa inna wajiba hakika wajibi ala man yasluku tariqat tasawufa hausa wanda yake bin tafarkin sufanci an ya kuna lahu shaykhun murabbin ya zama tuna da shehi murabbi mahamma balaga fi ilmihi wal huji ko da ya kai wa a cikin ilimi an bayyana ko ka ce kawai kai kadai kake baka da shehi ana hauka ya kare wannan ba sufanci bane ba ina fatan gani duk manyan da ka sani a cikin sufanci su suna da shehi shi da alƙadar jilani yana da shehi sunansa hamadu a addabbas ina fatan gani duk wani shehi da ka sani to akwai shehin sa da wani yanzu shi bai da shehi ya fi karfin kowa a wannan ka sani da zai Allah ka ce to raka a liyan la yazi ga ana tariqi sawi dan kan mutum ya zama ya bauɗe kan tafarki madalici kama wa qalimin sulh halal irin abin da ya faru ga mansurul halal hatta ta ali nafsihi annahu alhaq har sai da awa da ya da'awa da kansa cewa shine alhaq an gane ko to baraka ji wa fi ma zakara wal mulla amin qadi fi shay shafa gunya akwai wadatarwa cikin abinda wato ali qari ya fada a cikin sharhin na asfa wa zalika bi hamish nasim riyad yake cewa qala qutubur rabbani ash-shaykh abdul qadir al-jilani ita sirr qadir al-jilani ya fada a wajen bayanin nan halaji an gane ko lokacin da aka fito da shi aka zo aka yi masa aka kashe shi nan to a wannan gurin sai shi ali qari ya kawo wannan kisa yake cewa asur halaji inda da alƙadar da daɗi ita halaji ya yi tuntube falan ya ji manya a kuzu biye da bai samu wanda zai riko da hannunsa ba ita walau a daraktu hula a kasu biye da da na riske shi to da na yi riko da hannunsa ba to shi kaga yanzu halaji har yake matsayinsa na halaji amma bai da shehi idan yi masa wani tashin hankali a matsayinsa na halaji an gane ko to kuma sannan mu duba tsayin lokacinsa ɗari uku da wajen tara ya rasu ko rasuwarsa wannan shahada wannan abin da aka masa kawai dari kuɗin uku kenan to amma mu yanzu kalli dari kuɗin tara amma mu yanzu kalli yadda al'amuran namu suke mutum baka ko ina ba ka ce wai ka zama ba wanda zai karɓe ka ba kowa sai kaza kowa sai kaza ana an shiga matsala to ma khabru sha'rani ma shaykhil hawwas annabi badid labarin sha'rani da shehul hawwas bai zama to mai nisa ba gare mu ana zan mun manta ba ko mun shayin tarihin sa shehu ali da khawwas yana daga cikin manya-manyan malamai shehunnai waliyai an fahimta to sai zama to shi ana ganin shehu ali da khawwas ba shi ilimi na rusum haka da yawa ilimin sa duk bai wuce kadan ba alari kaza kaza da sauransu to su kuma su shehu sarani abdullahi sarani su suna ganin sun kai karshe a ilimi to amma da an zo an yi magana sai a ce ah to yanzu kamar wato shi wannan wakil suna khawwas a cewa malami ne ai sai mata kawai Allah min waliyin jahilin su suka fara wannan magana ai Allah bai taɓa kan wani waliyin jahili ba to shi kenan ran nan shi kullum da ya zo sai izgidi ya zo sai izgidi to ran nan kawai da ya je gida matarsa ta ce ai yau sai ka goya ne shi shi a rami saboda haka shayi guda babban malami ga littafin sa sun fi guda ɗari a duniya na karantar su ita ce sai ta goya shi to shi ke ya goya ta suka kewaye tsaka gida a shi a wannan lokacin an yi hawa suka ce sunan matar zainabu saboda haka ana zuwa gobe ya zo guri kawai sai aka fara mattakhadallahu min wali jahilin eh Allah ba Allah bai tabar kon wani wali jahili ba Lala cikin wannan magana sai ce, ita kai yanzu haka na bakin magana, jakin zainu, kai kana da bakin magana To tun da yi wannan magana sai aka ji gum sharan bai kada cewa uku ba. Sai da dare sai ta gurin a Shehu Ali Hawwas yana zuwa ya sallama. Aka ce waye ce ai sharani ne. Sharani zagin aka biyo har gida? Ce a wallahi zuwa ne tuba. Wallahi zuwa ne tuba kawai. Eh lalle wannan abu da ya faru babu shakka ba wanda ya sani sai Allah take sai wannan matansa amma tunda aka faɗi wannan magana to shi ya tabbatar da ya samu gurin wanda zai zai zama shine wanda zai riko da hannunsa saboda haka shi yanzu ya janye komai to sai Ali Khawas ya gaya masa wani abu ana jin ko sai ke cewa da shi to ai kana son ka zama to a cikin dariqul qawli to sai ka ji duk abin da ka sani naka sai ka ji ka kone shi ita kana da littafai kayan littafi kaza kayan littafi kaza kayan littafi kaza to duka zai kona su baki daya sai ce sai na kona ce eh sai ka kona su wannan littafin naka girman kai da ka baka kana ganin kai wani to ya tafi ya je ya kokona akwai littafi da yake ji da shi wajen wani ilimi guda dubu ne a ciki sai bai boye bai kona shi ba sai ya dawo sai ta akwai littafi guda ɗaya da rage sai ka je ka kona shi ma eh to daga ya koma ya je bayan ya kone shi sai ya dawo da ya dawo ya zauna wurinsa shi ke nan tun daga wannan lokacin sai ya mai da lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga sai dai Allah Hawwas kullum in zai rubutu kaji ya ce qala sayyidi Sheikh Ali Hawwas ya ma yi littafi na manaqib sayyidi Ali Hawwas to shi sa shi dariqul qawli wato su Allah ya ba su likitoci ne na zuciya duk wanda ya zo ya misali a cikin littafin Imam Ghazali ya ulumuddin ai an ba da tarihin shi gazali wato ya ba da labarin wani ɗaya daga cikin sufaye wanda kawai sarki ya zo gurinsa ya ce da Allah ina son a sa ni a cikin tafarkin bayan Allah ni ma in zamanto ina samun nishadantuwa tun da alabi zikirin layi ta dama innal qulub ina samun zikiri ina samun salati ga manzo Allah ina samun istighfari ni ma in dawo zuwa ga ubangiji sai ce kana so ce ina so sai ce to ai idan kana so akwai abubuwan da zaka zaka sake su daga gare ka baki daya to sannan fa kai wannan abu to ka san su kamar da ka wada likitoci ne kowa in yabo akwai abin da su kalla sai a gyara mabu da wannan bangaren sai to yanzu abin da zaka yi ka cire wannan rawanin naka da wannan kayan naka baki daya ka je ka samo riga irin wadda masu sabon hankali suke sawa idan suka sa sai ka samu kwaikwaye ka rataye wuyanka da shi yara za su dinga binka cikin kasuwa kana wurga musu kafayen nan suna binka kana wurga musu suna binka kana wurga musu har sai ka je ka zagayo kasuwa ka dawo nan kana dawowa nan wajen shikenan to sai ka zo sai a lakana maka abin da za a lakana ma sai ce subhanallah sai to kai shirka wannan fadin naka subhanallah kai shirka to kaga abin da mutanen ba sa gane ba yanzu ka wanda da tsirin nan wajen sai ce to ga wani ya ce subhanallah ba an ce ya shirka abin da shi malamin ke nufi subhanallahi nan ba Allah ka tsarkake ba kanka kamar da ke ba da Allah kake ba ai kana mun cewa kai ka fi karfin kai wannan aikin yayin da ku ka zama to a haka to ba za ka ba Allah ba kana ganin ga a yanzu shara ne ba an ga abin da yake da wato yake yake itikadin wannan abin shi zai sashi girman kai ba aka ce je kone to shi ba wannan sarkin shi ba karatu sani ba abin da ya sani wannan manyan rawanin da wannan rigunan da waye su sani saraka su suke da wannan wani wani wani sufin ka zo gurin sa sai sai kullun ka zo ka ce iwa ruwa gidana kana zuwa a cikin randa saboda me ta haka zaka samu kaskanci a zuciyarka ka dawo na Allah kwarai da gaske haka duk wanda ya bi tafarkin alƙawun haka zai tagar irin wannan al'amura to saboda haka shi a sufanci dole sai da shi ba shi ko ta samu shekhan arif al-masalici ya ƙi fi ɗari hil mahalici dole mutum ya samu shehi amma wanda ya san tafarki idan kaga shehi shi ma bai san kansa wato gudu kyale shi ba shehi bane ba yawwa yanzu ka sami irin yan hakika suka ce mu ne shehi mun dauke ma sallah mun dauke ma kaza ai wannan kaga da wato wato su kansu arna ne ma tukunna bari har su zo su shehunce kana musulmi ina fatan gani Allah ya samu dace to sadaka wai qul shay ibn ashir ibn ashir yana faɗa fi manzumatil fiqhiyya a cikin manzumarsa to gashi nan ma shi a cikin mabadu ta sauka yana cewa wa alam bi anna asala zil afati hubbur riyasati wa darhul ati ka sani cewa asalin duk wannan tsatsa ta cikin zukata ana ji ko shine hubbur riyasati san shugabanci sai na zama ni ne wani wa darhul ati da kuma jefar da abu mai zuwa yana nan shine lahira duk mun yi waƙe da duniya kawai yace ra'asul khalaya huwa hubbul ajila ai babban manyan zunubi to su ne son al'ajila magagauciya wato duniya kenan laisa dawa illa fi lidirari la ba wani magani sai wato wato bukatuwa zuwa alhagari ta sai ce sabu shaykhan arif al-masaliki yake fi dariqil maliki sai abokan shehi masanin tafarki wanda zai kiyaye shi wato halaka a cikin tafarkin sa wannan shehi yuzakkiruhu Allah idza ra'ahu wato zai dinga tunatar da shi Allah idan ya ganshi da ya ganshi kawai sai tana Allah irin wani nake bukata kana ganin sa sai ka sanar ubangiji wa yusil al-abd ila mawla ya sadar da ba zuwa ga ubangijin sa yuhasibu an-nafsa ala al-anfasi wa yazil al-khatar bil ihsan idan ga muhasabar rai absar wannan bashi kullun cikin zikiri ina bakin cikin a ce yau numfashin sa ya fita ba zikirin Allah cikin sa wa yazil al-khatar bil ihsan sanan ya auna tintintin sa da kuma shi wannan abun hawo to saboda haka fa nasiha ti laka ayyuhal muntasib nasiha ta gare ka ya kai dan ta more an ta'uda ila shaykhika waris abika ka koma ya zuwa shehinka wanda shine magajin babanka al-khalifa lil qadiriyya fi umum afrikiyya jami'a wanda shine halifan qadiriyya a cikin gaba ɗayan afirka wa tadlubu musahamatuhu laka ka nemi ya yafe maka qabla an yakuta al-awan tun gabanin wato gargara ta zo wa tadlubu minhu sannan ka nema daga gurin sa an yujaddida laka izna dariqa yayi maka tajdidin iznin dariqa qadiriyya allazi warisahu an abi wanda ya gada daga wajen babansa bi iznin la yashku fi ahadun cewa lallai malam kabara amirul jayshi yayi wa halifa kadiballa iznin da babu mai hukunta cikin sa wal qawl amirul jayshi sama amirul jayshi na bada ta ta'khudhu wirdaka ma'a talqini min arifin muhaqqiqin ma'zuni muhaqqiqin ma'zuni ka karbi wirdinka tare da laƙanawa a laƙanta ma amma daga wajen wa min arifin daga masanin Allah muhaqqiqin muhaqqaqi kuma wanda yake na haƙiƙa masanin Allah sannan ma'azuni an masa izini kaga yanzu mahaukatan da suke zuwa waya bayan ma dariƙar kadiriya wai har da ma dariƙar tijaniya yake bayarwa saboda hauka kowa ya gaya maka ita dariƙar tijaniya ma ana haɗa ta da wata a ita dariƙar tijaniya ko ka yi ta ko ka bar ta kawai ya ka kake ba zancen ka haɗa da amma kadiriya ta yi haɗa ta da wata dariƙa amma ba dariƙar tijaniya ba ba shakka saboda ka fallaha Allah ayyuhal muntasib ina maka magiya da Allah an tastaghfir Allah min hafawatika ka nemi gafara Allah daga wannan tabatan naka tija ahikal halifa a musamman ga dan uwanka halifa hususan wa tatanassalu minhu sannan ka nemi tanassuli ka nemi yaji ma ka tuɓe duk abin da ya zaman to gare ka ya zaman to ka nemi gafara a wurinka sannan wa kun ma'ahu kalmayyiti bayna dai gasili ka zaman tare da halifa kamar matacce a gaban mai wanke shi ai kaka ce muriyar ma gaban shi zo wanzur ilayhi kai duba zuwa gare shi nazarka ila abika shafu'i duban kai zuwa babanka wanda yake shine mai tausaya maka fa innahu shehu shehu kalama halaka domin shehin ka ne ba maka fa sallim lahu taslam lil uyubi ka ko ka ka mi kauya gare shi za ka kuta daga barin aibobi duniyar wa ukra duniyar da lahira rawal bai haqiqi shu'abul iman bai ya rawato a cikin shu'abul iman da dabarani a cikin mutum kabir cewa manzo Allah ta sanya cewa al-akbar min al-ikhwati bi man dhal ajr babba daga cikin yan uwa daidai yake da uba an gane ko wataƙila ce to ai ba shine babban ba sai ce to ai tun da yaga uban ya dauko shi ya halifantar da shi to shine babba a cikin halifantar to na kuma kana ta wuce warwa al-bukhari bukhari ya rawaito fi sayyid kitabun sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ta sanya cewa man kanat lahu mazlamatun li akhihi wanda bi yake da zalunci ya san ya zalunci dan uwansa min irbihi mutuncinsa ya ci aw shay'in ko wani abu to falyatahallalhu minhu al-yawm ya je gurin sa ya nemi ya halatta masa qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin rana ta zo wanda dirhami ba zai amfani ba dinari ba zai amfani ba in ka ga lahu amalun salihun idan yana da aiki na gari uhiza minhu bi qadri mazlamatihi za a karba gwargwadon zaluncin da yayi wa in lam takun lahu hasanatun idan ba yi da zunubai a kyawawan ayyuka usiba min sayyi'ati sahibi sai aka barga munanan zunuban abokin nasa wato wanda ya cuta din fa humila alai sai dora masa kansa wa an fauka aidan ne maka nasiha ila yau anta huwa min nafsika da'awi ka shafe da'awoyin nan cewa mu ne kaza mu ne kaza wattaqillaha ka rujuku ka tsoron ubangiji yu'allimuka Allahu aksamin mimma indaka Allah ya sanar da kai mafi yawan abin da ke gare ka wa fauka kulli zi ilmin alim akwai wato wato kowane mai ilimi a barbushin sa akwai wanda yake mafi mafi ilimi sama da shi qala al-busiri imam al-busiri ya faɗa a cikin hamziya wa da'awi malamin ibn wali ha bayyana ta abna wa ali yawo ita da'awoyi mu ne kaza mu ne kaza mutukar ne faɗar ta bai kama hujja akai ba to ƴaƴan wannan da'awar shegu ne yawwa wa qala sharani imam sharani ya faɗa a cikin littafin sa al-bahr al-mawrud fil mawasiq wal uhud yace ukhiza alaina al-uhuda an karbi alƙaura gare mu mu sufai Allah numa kina talami ratana da Allah mu wannan karatun da kyau inda sun kun gaske ne kai ka san yadda al'amura suke Allah numa kina talami ratana cewa kan mu sanya ɗalibanmu an yi a taƙi dufina su ƙudurce a cikinmu annana a arafu ahali zamani na bi ɗari cewa mu ne masana ilimi a zamaninmu gaba ɗaya a cikin harkar ɗarika fa yin zalika domin yin wannan min su'il adabi min nama ikhwanina yana da cikin mummunan laifi tare da yan uwanmu an gane ko sannan kuma wa ma akabir al-awliya alladhina la yajibu al-wahid minna ta ta ibnu wahid minhum sannan kuma zan to mummunan laifi ne ga manya manyan waliyar da mu irin mu yi sharani ba zai iya zuwa karkashin wato haba ta tsere cikin su ba wa ma wuqina aidan tare da auka amma ila yau wa wuqi iswanina fi zurul mutan da afta wa ƴan uwanmu a cikin kiran ƙarya da ƙage wa ya fi ihwani na ya ishi ƴan uwanmu an ya ta kidu wato anan ƴan uwanmu abin da ke nufi ɗaliban ɗaliban mu kenan an ya ta kidu su kudurce fina a cikin mu annana a arafun minhum bi dalili ahli Allah ta'ala cewa mun fi sanin kawai tafarkin Allah ta'ala su zo su bi su mana biyayya dan mu koya musu an gane ko fi sa'ir ma ya tarqauna ilayhi min al-alim a cikin sauran abin da za su rinka samun tarqiya gare shi na daga ladabi وهذا القدر يكفينا في مدلوبية شهودنا أننا مشايخ عليهم wannan ya ishe mu mu nuna wa wato su wayannan ɗaliban namu su gane cewa mu shehune ne kawai gare su sai wannan duk magana ta hawa ta shi sharayen shi ba ana ji go sai ce wa fi qissati Musa wal hadr kifaya li kulli mu'tabar wato li kulli mu'tabar a cikin tarihin nan na iskan nan ta annabi Musa da annabi Harun ai akwai abun isuwa ga dukkan mai tunani annabi musa an tambaye shi akwai wanda ya fi ka sani ce a shi kadai fi kowa sani kuma tare da annabin Allah ne ba ina fatan gani amma fa sai ce shi ne kuma da mata annabin Allah ya fita al'umma sani amma saboda a wannan gurin abinda Allah ya so ya yi shine ya mai da ilimin zuwa ga ubangiji to da bai haka ba sai ce a bal abdullana bi majma'il bahrain muna da wani bawa ya fi ka sani to daga baya har ya koma gurin sai je ya kawo ilimi wanda yake a na lalabi to fa innal hadira domin annabi alir kad kana a'adda li Musa alaihi wasallatu wassalam alfa mas'ala sharan yace ai annabi alir ya ta da wa annabi Musa mas'aloli guda dubu amma guda uku muka ji a cikin Qur'ani ko guda dubu ta zan masa sai ce ma kana inda Musa ilimin bi mas'alatin wahidatin minha annabi Musa bai da ilimin ko daya a ciki a guda dubun nan لأنها من علوم الوجه الخاص domin ta cikin ilmai ai ai allamnahu min ladunna ilmani an gane ko tana cikin alwajh alkhas wastamarra qailan sha'rani kuma da cewa fala yanbaghi li faqirin qattu bai kamata ga wani sufi ba da dai an yadda i yayi da awar annahu a'lam min ahadin min ammatul muslimina yayi da cewa ya so daya daga cikin amma musulmai ba fa sauran malamai ba amma shi ne ya mana sufancin aka bari ai shi ne abin da dabarar mukaddima wannan wannan karatun namu da shi an ba sufancin yanzu ai mun ga barbushin su wanda zaga yanzu kan malam ne sanda Allah ya masa rahama ai wanda duk yaje zauna gaban wannan malamin zai ga madarar sufanci na zama bai dauki kansa a komai ba ba wa Allah kuma ga komai ne na ga mana wata rana fa zuwa ne wajen wajen malam ƙani Allah ya ƙara min lafiya malam ƙani an san zaman sa a wajen malam mai shehu mai hula an gane ko kuma na gaya mana sanin malam ƙani da arabiya jami'a fata suka yi da ni da na yi musu wani rubutun larabci a cikin littafin ashmawun ne sai aka ce min to malamai da wadawa kare ma sun ce na daga cikin malamai da ne akwai malam ƙani sai zai to a dakata haka tun da malam ƙani ci to ko si ba wani ne iya abin da bai kenan tun da malam ƙani an ce an jere shi an je don su magana tare da zauci to wallahi wata rana na je malam ƙani kawai sai na ga malam aminu sanda kai ka ce matacce a gaban mai wanke shi ya samu guri wato ka annawa hirsul ladi wa dan nan da yake bara ya samu guri kawai ya nutsi ya tsaya to daga ranar neman sai zai zo gurin malam ƙani a to ai ga malami na ina fata gari to so aka saboda haka haka haka lamarin bayan Allah yake Allah ya ba mu koyi da irin ayyukan su saboda haka yake cewa amma wake ne sai to balika la'anna inda awamul muslimin domin a wajen amma musulmai bal inda hawa nati kai a wajen dabbobi ma min al ilmi ma laysa inda khawafif suna da ilimin da hawa manya manyan malamai ba su shi kuma hatta malaman hadisi sun san wannan magana yanzu ta rike akwai ruwayar sahab- tabi'ai sahabbai da wajen tabi'ai da ta ibn abin tafi ne musamman akan ruwayar da ta sahabban manzon Allah suka dinga yi a gurin tabi'ai a ga girma ne don kaga ruwayar a sagir Allah kabi a kabir Allah a sagir kenan to irin wannan fa gashi nan zaka ta gani kuma sau nawa zaka ji manyan manyan sahabban nan sayyidina Abubakar Umar Usman Ali Allah ya yarda da su duka sai ka ji an zo an faɗi wata mas'ala sai ka ji sun ce su wasu ne sai a samu wani daga cikin sahabbai shi ya sani yanzu a gadon na na na na na na na kaka ba ba an go gaban sayyidina Abubakar ba yace shi bai san annabi sun yayi yayi hukunci akan wannan ba bai san wani hukunci ba aka same mu jira ya ce ya rasu ya ya sayyidina Abubakar ni a gaba na manzon Allah ya ba ta sulhu sai ta waye shaida Muhammad dan Maslama ya tashi ce ni ma na yi shaida sai sayyidina Abubakar kamar sa a ce mu jira da Musulman Maslama sun sani sayyidina Abubakar bai sani ba so haka abin yake wa ya farci haka al'amarin yake saboda wanda aka yana kumburi na ilimi mu ne mu ne to Allah sai ya kunya tashi a take baka taba ganin wanda ya kumburi Allah ya bashi ba yanda ya gama kumburin a jiya mai littafi sai kuma garin kauya zo kusa da shi sai ka ji shiru lakwas ina kasan ka samu auduga an zuwa masa ruwa shi ke nan ba kuma za ka saka jin magana ba eh wannan suka baki ba shi sai ya saboda mu ma kuma Allah ya kiyaye mu da suka baki an zama shugaba sallallahu alaihi wasallam to wa qad waqala shay muhiddin ibn arabi radiyallahu ta'ala anhu yace irin wannan ya faru ga ibn arabi muhiddin idan kan ce wannan su ba yace muhiddin ibn arabi ba ba al-maliki ake nufi ba an gane ko yawa wato wato ibn arabi as-sufi ake nufi mai al-futuhat al-makkiyya shi ake nufi to sai ke cewa annahu rakibal bahara wata rana ya hau kogi fa hajatul rihu sai iska ta zo cikin gojen faƙala sai shi ibn arabi sai ce uskun ya buhair kai nutsu ya kai dan karamin kogi eh ya buhair ai dan ai tasgiri yake masa eh kai nutsu ya kai dan karamin kogi fa yanna ma alayka baharan min kogin ilimi ne akan ka to ibn arabi nan bana ga mana ina da littafi yana nan sunansa mu'allafati ibn arabi ya kai girman rakon nan duka sunayen littafin da ne kawai kuma kwaya ɗaya za ga wani juzu'i goma wani juzu'i talatin wani juzu'i ashirin shi kare a rayuwarsa eh wallahi yana nan wata nan fito muku da shi Allah yadda za a ganshi ya ya ya kai girman ko ma ya fi girman rakau amma wallahi sunaye ne kadai na littafin da ne kowa littafin zana ba da kai ba dan wani littafin ni da yawa ina nan ni da na ajiye su kawai don neman albarka to ai ba za ka iya ganewa ba wallahi akwai karatu da ba zai gane ba kuma da ma shi wani ma san hana ma ɗalibai irin musulmi ruwan zaman sa wannan shine zahiri sau haka sau haka a a a wato shi ibn arabi malami ne bi ma'anar kai ne amma bari ku ji me faru yace ka nutsu domin fa inna ma alayka bahara akwai ilimi kogin ilimi a kanka to shi kenan fa kada al-bahru li qawli sai kogi koyi kawai saboda faɗinsa da Allah da ma mukalla ba karama ce ta saba wurin yayi karama dan yana fada ko giru amma bari ka kuma thumma innahu tala'at lahu haishatu kan sai ga wata dattijuwa daga je daga je bakin ta akwai akwai muru take ta a a cikin gidan sai a ya muyi dini ya mira addini as'aluka an mas'alatan nan tambaye kan matsala fa in ajauta anha kunta alima in ka ban amsa to kai malami ne wa in lam tujib anha in ku kasa bani amsa to fa anta jahilun kai jahili fa qala la ma hiya tace me tambayar take fa qala take cewa idza masakha Allah zawja almar'ati ma za ta ataddu sai ce idan Allah ya shafe mijin mace wata irin ida za ta yi nan da ida akwai ta mutuwa akwai ta sabi to wace za ta yi hal ta ataddu iddatul ahya'i am iddatul amwati shin idan rayayyu za ta yi wato su suke kenan ko ko ta matattu ta mutuwa kenan dala wannan akwai shi a aya akwai hadisin da za mu kawo shi a kawo wannan cikin ta ta fa ma da rashehu muyiddin ma yaqulu sai ya rasa ya kasa gano shi dai ya san dai aya ce ta qur'ani ko wani tafsiri a duniya ko wani hadisi ko wani sharhi to yanzu a kai shi ta sai ce faƙala na sai ce a menene to bai san ne da ce ko faƙalar da haisha ta wanda da suke ce masa a wato ta amali ni shi hasan laka za ka yadda zama shehi ya gare ka dan an ce a wannan lokacin kamar da malam yake ba mu labari malamansa guda ɗari tara da casa'in da tara dubu ba ɗaya malaman da ya karanta da shi kuma ya ce ya gama karatu to sai ga da tijuwa kuma ta zo ta ce za ka yadda zama ni malaman ka ce ta cikon dubu wa ana aqul laka alaiha ni kuma zan gaya maka ma'anar wannan faƙalar na amsa ce iya yadda faƙalat sai take cewa to in musiha hayawana idan shafi shi aka yi zama dabba kamar rago ko wani dabba ko alhanzir ko wani abu to ita iddat haya to sai shi kenan ta idda idda marayu ya zama to tunda babu aure tsakanin dabba da mutum kaga shi kenan an yi an yi bacci tunda an yi bacci an yanke tsakanin wannan aure da wannan to sai kenan sai ta idda idda rayu sai ta yi wato salatu qurui ko shi kenan abin da take wa in musuha jamadan amma idan an shafe shi ya zama to sandararre kamar dutse an gane ko to ita dat iddatul amwal sai ta idda iddar matatu kaga sai arba'a ashirin wa ashara to to fa min zalika al-yawm tun daga wannan rana ma suni amina shehi muhiddin ra'ihat da'awul ilmi hatta mata ba a sake jin wani abu na da'awar ilimi ba har sai da ya kaura saboda wannan matsalar saboda ba mu duba ba ibn arabi ana magana su ake ibn arabi a sufi ana jigo ibn taymiya ya kawo a cikin majalisar fatawa yace shi kansa da saboda yawan ilimin sa ya yaudaru da ibn arabi an gane amma kuma daga baya ya fuskanci wasu al'amuran sa wanda shi ya samu sabani da shi sai ya cika littafin nasa da maganganu akan ibn arabi kwarai da gaske saboda haka yayi masa rudu da yawa ya faɗa abubuwa da yawa akan amma wasu abubuwan da su wahabiyawa suke faɗa kan ibn arabi ba gaskiya bane ba gaskiya bane domin akwai wasu al'amuran wanda za ka juya su aka yanzu misali abin da ake cewa ya ce wato Allahu rabbun wal abdu rabbun ya laika shi'iri mana da mukallaf ba shakka wannan ba gaskiya bane an gane ko abin da yake gaskiya shine duk mutum ko yau ka samu wato shi wannan littafin nasa wato ya nan menene ya sunansa futuhatul makkiya ko yanzu ka samo shi har sabon bugu yanzu na gani in ka ɗauko shi ka buɗe kana buɗe a in farko za ga abin da ya rubuta cewa al'abdu a wato al'arrabu rabbun wal abdu abdu amma sai ka sai aka juya masa sai aka ya ce al'abdu al'abdu rabbun wal rabbu abdu wallahi ba gaskiya bane abin da yake arrabu rabbun wal abdu abdu an gane ko yawwa wani gurin kuma ga al'abdu wato arrabu haƙƙun wal abdu wal abdu abdu ya yi tashi liman mukallaf in qulta rabbun in qulta abdun fa zaka maitun aw qulta rabbun an la yukallaf abin da ya rubuta kenan a cikin tafin nasa amma za ka baka sadaka ya haɗu da irin wannan dafsin da yawa cikin tafai da aka yi masa duk da cewa ibn arabi ana jigo yana da wasu al'amuran da kai dan karamin sufi ba za ka iya ma magana a kai ba yawwa shiru kawai shine aula wanda sai za su iya magana a kai sun yi imamu suyudi ya yi rubutu na musamman akan tsarkake sahar ibn arabi a sufi ina fatan gani wanda na gwamnati za a rubuta wannan ina daga abin da ba za a gafarta wa suyudi ba wata ya ce shi ka fitar da shi ne Allah waya wannan ba ga mata su ya saboda yani ya tsafata sahar ibn arabi su wanda ba gaskiya bane ba abinda su suke da ido suka ganshi da yawa izuddin da al-sarf izuddin sultanul ulama ai an tambaye shi aka ce me zaka ce ne game da ibn arabi as-sufi sai ce eh ai wannan huwa a'lamu bi kulli fannin min kulli zi fannin duk ma abocin fanni ya fi shi ilimin ya fi sanin wannan fannin idan an ce siboyi a nahu to ya fi siboyi sanin ilimin nahu an gane ko idan an ce rama hurmuzi a ilimin musulun hadis to ya fi rama hurmuzi sanin wannan bangaren in an ce abu hanifa a bangaren fiqh to ya fi shi sanin wannan in an ce shafi a bangaren usul fiqh to ya fi shi akan wannan bangaren sai aka ce a laisa adin haza na al'ubu ba na muke tambaya ba aka tambaya irin nan azulan ba sai ce to sai aka ce wani mana tambaya kan aqidar sadi ya al'amarin sai yake sai ce ukhtulifa fihi bainal qudbaniya wa zandaka ita ake sabani a cikin sa wasu sun ce qudbi ne ba sabar jiya qudbai wasu sun ce kuma zindiki to kaga wannan zancen Izzuddin Ahmad Islam da kuma zancen wasu malaman da yawa akwai malamai da yawa akwai wani malami ya rubutu na musamman akan abin da ya shafi malaman da suka tabbatar da shi to a irin wannan da sai kai shiru don kaga je in walin Allah ne ka amka masa kuma Allah ya kama ka ba ruwan ka zai ka kare bakin ka dama ba wanda ya wajabta ma sai ka bi wannan al'amara kuma alhamdulillah malaman mu sun fita domin sun ce kada wani karami ya dauri samun sai karanta ba shi kenan ba ka kawo shi Allah ya samu dace wannan shi ne فقلت أوردت هذه القصص من كتاب الشعراني الصوفي لعل المنتسب يرأوي عن كثرة الدعاوي كفانا الله وإياه كفانا الله وإياه منها لأنها جالبة للبلاوي ومن أن جاء أن كاون القصة شيني لقد كتاب الشعراني وأن ذلك صوفي وتقيل شيء وأن أنت موري يا أوردت ذلك يوم وأن دعوة الله إتيا يمور شيء gabarin ita wannan da'awar domin ita ce mai ja ga musiku to ina ganin za mu tsaya karatun mu na yau insha Allah sai Allah ya kai mu sati mai zuwa kafin mu aji akwai wani tambihi guda da nake so na yi akwai wani bawan Allah malam Kabir Bashir Abdul Hamid wanda ake kiransa hayaki fidda na kuhu wannan idan ba manta ba yana da cikin yan uwa wanda suka fara kawo mana ziyara wannan gurin kusan farko-farkon da muka je muka yi wannan bayani a gidan rediyo tun 2005 ne ko a 15 ne ko? kuma 14 ne ma na jin ko? to tun wannan lokacin dai da aka je aka zauna aka ɗanyi abubuwa wannan ba Allah ya neme ni to tun daga lokacin muke da alaka da shi kwarai da gaske kuma kan manta akwai yan uwansa da yawa sun zo nan an mun gabatar da suna zama muna karanta awasin ne ko yawwa suka ce su ga wata ce su wahabiyawa ne amma fa wannan abin da aka ɗauko na kariya ga sahabban manzon Allah suna tare da mu kuma alhamdulillah wato shi sa kullum nake kira ga mutanen mu insafin nan inda ba za a yi shi ba to an shiga matsala jama'a inda ba za ka insafi ba a cikin al'amuranka to ka shiga matsala ka kaka ba mutum abin da bai ce ba ina fatan gani sannan ka ce za ka yi masa raddi to wannan babu adalci a cikin sa ka zama wato giza kenan an gane ko Allah ka kiyaye to wayannan bayan Allah muni musu addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu alkhairi kuma wala lafiya shi wannan malam Kabir Bashir wallahi abin da yi a cikin satin da yi satin nan da ya wuce abin a jinjina masa ne duk mumini na kwarai inda ya ji wannan abin wato kifi na ganin ka ina ga ko na 34 ne shine Allah ka wannan satin to ba shakka duk mumini na kwarai sai ya yi farin ciki da shi dalili a da a tunanin wasu daga cikinmu a duk da cewa ba duk suka suka zama ɗaya ba dan akwai mutanen su wasu marasa mutunci kamar yanzu na tarayan dan nan ai bai da mutunci da ba yamma nan a zauna a zaman lafiya da shi ka zagi shugunan mutane ka zagi kowa ai ba wannan lafiya da kai ba wannan na tarayan wannan ba zai Allah zai kawo da wata da Allah bai hada mai shi eh babu shakka wannan ba mutum arziki bane amma yanzu kaga shi malam Kabir Bashir Abdulhamid malam Alkasim Hotoro da irin su da faraji rijiyar lemu wala wannan mutanen arziki ne kuma mutane wanda sun iya mu'amala an gane ko kuma dole wanda yi abin arziki da a yaba masa yanzu wannan abin da ya ba mu iyo ba abin duk da muke takama da shi a duniya wanda ba mu da saba da shi shi iwa yanzu da wannan dan tamoran ya bai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa wancan lokacin ya faɗi manzon magana akan manzon Allah irin abin da mu ba za mu iya faɗa ba ba za mu iya ko karatu ne zo ba za mu iya karanta ba ko da akwai wannan abu bare ba shi ya kirkira ya faɗa don ya zagi annabi aka samu malam muhammad kabir bashir din alhamid ya tashi ya yi zama na musamman ya fito da ƙarairayensa ya buga takardu ya rarraba su to ga abubuwan da ya faɗa na ƙarya ga abubuwan da yake na gaskiya wannan duk lafazan da yake cewa annabi an ce masa kaza an ce masa kaza ita wallahi ba gaskiya bane ba to jama'a kullum mu magana da muke yi yau idan an ce rani rabbi ga izala ba ta miki ta sun ta mutuncin manzon Allah ba bari mu marama sai kuma ka ce wai yau dan izala ne zai zo yi aiki wanda to ai dole a jinjina wannan ba Allah ina fatan gani dole a jinjina masa kuma mun masa addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi Allah ya saka masa alkhairi na kira shi kira na musamman ne masa jinjina dan ba shakka wannan aikin da yayi dole a jinjina masa kuma Allah ya saka masa alkhairi sannan kuma har ila yau a akwai yan uwa wanda suna ta kokartawa suna ta hidima a guri daban-daban mune musu addu'a ta alkhairi akwai dan uwa malam Alhaji Mansur Nijar a Yamaici wannan bawan Allah ya ba mu gudunmuwar sosai lokacin buga littafin rakawal aswab sannan kuma har ila yau a yanzu haka ya kira na asasin da ya sasin nan ya ce duk lokacin da aka yi karatun rakau aka tura cikin grup ɗinsu to yana ɗauka kai tsaye i tura shi gidan rediyo a yamai wani gidan rediyo a nur a wannan gidan rediyon ake sa shi dama wannan gidan rediyo ne namu ne na tijjanawa an gane ko yau wasu haka wannan gidan rediyo ba karatun da ake sawa sai karatun tijjaniya saraka za mu ga ita duk sati za a dinga sa wannan karatun kuma kullum ana sa saboda kama muka yi magana da shi za a tura masu karatukan na muwadda da na su a wasu da sauransu insha Allah zai zama an yada abubuwan kuma wannan kalubale zai fi gare mu Nijar ne zaki wannan abin jama'a mu kuma gama a Kano a cikin Najeriya muna da modarta muna da wanda za su iya muna da al'amura amma ga yadda al'amura suka ba to muna fatan Allah ya dafa mana zaman to an sami wani hidima sosai ta musamman da ya kamata a irin wannan aiki domin shine aikin da zaka zo ka yada al'amura a wato ya zaman to ya kai sako ya je inda ake da bukatar Allah ya samu dace kuma dama wannan kamar yadda aka sani ana yi saboda yan uwa su zama sun amfana su ji yadda al'amura suke su gane yadda lamarin yake ba wai rikici ne don ta'assubanci ko don wani abu a'a abu ne wanda yake addini aka zo rusawa ina fatan gani to kuma in dai har kana da dama da za ka yi magana wajibin ka yi ina fatan gani to wannan shine Allah ya samu dace masu dafawa cikin wannan al'amura Allah ya saka musu alkhairi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yan uwa da suke ta hidima wanda ba to wasu ma za ka ji suwa ba ma sa so a ambaci sunayensu wajen irin wannan aiki da muna fatan Allah ya musu yadda suke so duniya da lahira Allah ya saka musu alkhairi to za mu tsaya insha Allah الحمد لله سيادة